الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد uwa masu kallonmu da sauraronmu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu ko saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna kallonmu da sauraronmu ne daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi inda aka sani da masallacin miyatti da ke nan fadar jihar gombe muna gabatar da sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wanda a yau muna goma ne ga watan jima'a ula hijiran ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga garin makka zuwa birnin madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da hudu ga watan sha biyu cikin jeren giyar karatuttukanmu da muka ɗan dasa ɗan ba game da karatun littafin sayo muslim sai muka dakata sai muka sako karatun waiwaye adon tafiya game da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya zamo mana cikon baiwa na karatun littafin ash-shama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mustafawiyya na abu isa muhammad ibn isa ibn musa ibn saurata ابن الضحاك السلمي البوغي الترمذي الأثري السلفي رحمه الله واندا منا ننشكين للتافن سنن الإمام الدارمي من أوكي كتاب الأول دم كرن تاشي دن يذنمو كمر wani abu ne da ya zamo mana lokacin da ake ta tata furza da abin da ya shafi taɓa mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa salama sai marmaza muka ga cewa ya kamata mu ƙoƙari mu ƙara wayar wa al'ummar musulmi da waɗanda ba musulmi ba kai game da waye manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa salama rashin sanin abu yakan sa ka masa mummunan fahimta akwai jahilci na baka san abu akan daidai ba akwai jahilci na baka san abu ba gaba daya idan aka ce malam shiga ɗakin can ka ɗauko rediyo sai muka ga kana ƙoƙarin fitowa da kafet to kai jahili ne murakkabi ma'ana kashabun ne ala kashab katako akan katako jama'a mun gane wannan da kyau ko yanzu baka san rediyo ba baka san kafet ba abu biyu ne ka jahilta ya fita da ka san rediyo ko ka san kafet in ka je ka leƙa baka ga rediyo ba in ka zo mai za ka ce sai ka ce banga rediyo ba sai kafin sai muka ji kana ta nishi wane ya fito mana har yanzu sai ka ce ai bai ɗauku ba ne ina ta ƙoƙarin jan shi ne mun gane wannan da kyau ko me kake jawowa sai muka ganka kana nishi kayo dakon kafet to yanzu baka san kafet ba baka san rediyo ba ko jama'ar musulmi sun fahimci wannan da kyau to shi ne muke so mu dinga waiwaye waiwaye adon tafiya mutane su gane waye manzan Allah rashin saninsa yakan sa a taɓa janibin shi hatta musulmi wanda yake iddi'a'in musulunci sai taɓa janibin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai muka ga babu littafi da ya ƙoƙarin tara rayuwar manzan Allah da sanin waye manzan Allah da fito da abin fili kamar wannan littafi na sunan na al'imamun darimi domin shi ya fara littafin shi ne da a san manzan Allah kafin a san saƙonnin da manzan Allah ya zo da su mun gane wannan da kyau ko akwai kutub a ciki littattafai littafin kaza littafin kaza littafin kaza amma da ya tashi sai ya sanya littafin farko a san ya zo da addinin da za a karanta a cikin littafin in ka san shi ka shiga littafin to ka san waye zo da shi ka san yaya rayu yaya al'amuran yake wannan ya samu ka ɗauki wannan littafin muke karanta ko jama'a sun gane wannan da kyau ko muna nan cikin kitabu alamatin nubuwa wa fada'ilu sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna nan cikin littafin ko babu fi wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babi zai bayani kan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba komai ka san ai an gama ko annabi ya sa mutane akan jahilci suka zo suka yi ta bayyana hali na jahiliya da suka samu kansu a ciki annabi yana shiryar da su ya zauna ya jibinci al'amuransu ya yi ƙaura daga makka ya tafi madina ya samu mutan madina ya zauna da su aka faɗi waye manzan allah aka yi komai yau an zo babu ma ja'a kenan fi wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin zai magana akan rasuwar manzon Allah idan manzo Allah ya rasu kam an gaba karatun ba haka bane cikin jeren giyar karatuttukan mu wannan shine karatu na 20 insha Allah haka ne mun tsaya mun karanta hadisin farko a cikin babi waɗanda suke biye da mu a gidaje ko kafofin yada bayanai na zamani ko waɗanda suke rike da littafai a nan za mu tashi ne a lambar hadisi na 76 insha Allah. قال المؤلف رحمه الله تعالى أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن داود بن علي قال قيل يا رسول الله ألا نحجبك فقال لا دعوهم يطؤون عقبي وأطأوا أعقابهم حتى يريحني الله منهم an karbi hadisi daga alhakim musa shi ya karba daga yahya dan hamza shi ya karba daga al-imam al-auza'i shi ya karba daga dawud ibn ali kala yace qila ya rasulullah aka tambaya aka ce ya ma'aikin Allah ya manzon Allah ala nahjubuka ba za mu keɓance ba za mu baka kariya mu kiyaye ka ba mu ɓoye ka ba za mu yaka ba koya manzon Allah ƙala la ya ce a da ruhu ku ba susuwa yahudawa ko da abokan gaba ya tsauna aqibi suna take bayana wa ata'u aqabahum nima ina take bayayyakin su mun gano wannan da kyau ko hatta yurihani Allahu minhum har Allah ya hutashe ni daga barin su yawma amutu kenan fa salawatullahi wa salamuhu alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ku kiyaye shi kadai aka bawa risala a duniyar da babu wani musulmi babu musulmi ko daya shi kadai aka bawa risala min fauki sab'i samawat sai aka ce ya yada bai nemi mataimaki ba sai Allah annabi musa gurin mutum ɗaya aka tura shi ya ce ya rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri me yasa كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أما النبي فا سيدو جتر كشي كأي يداو جدا ترجف فؤاده zuce shi tana kadawa tana rawa ya ga abun tsoro ya zo mana na khadija zammilini zammilini ki lullube ni ki lullube ni ta lullube shi ta ba shi kariya ta zauna to haddi'uhu tana rarrashin manzan Allah yau lafiya me ya faru dattijo hake shi yasa da Allah ya tashi mata gini sai aka ware ta ya ita ba za ta zauna cikin hayaniya ba ta ji hayaniya a duniya ta ji hayaniya a a da na fatima ta ce an yi rabon aljanna an yi kaza an yi kaza ina matsayin mahaifiyata khadija su ne as-sabiquna al-awwaluna fil islam su ne na farko ya labari sai manzo Allah ya murmushi yace ai ita tana wani guri ne a cikin estate din su na matan manzon Allah to ita ja- gurin da aka gina mata daban ne mai yawan bishiyoyi babu hayaniya babu ta shiru gudun ta ji haya- wani hayaniya ba ta ji ba da suna su kafin a shiga gurin sai an samu get-get ko eh, bila kenan musulmi nawa yau a duniya da a kan harshen wa suka san musulunci fasalawatullahi wasalamuhu alaika ya nabi Allah wannan kaɗai ya ci ya ishi ka gane daraja da ƙimar manzan Allah shi kaɗai ya fito ya shaida la ilaha illallah muhammadun rasulullah tilas dabbobi da duwar watsi da tsirrai da namun daji suka shaida nubuwar manzan Allah ba mun karanta da ku ba to wannan shi kadai ya dauki tarkafa tilin duniya ta sallama mishi aiko ga mu wanda aka ba da biography sakamakon manzon Allah wani yare ne aka yi ba a bi manzon Allah da shi ba na'am qala akhbarana zakariya ibn adi قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه ونحن في المسجد عاصبا رأسه بخرقته حتى أهوى نحو المنبر فاستوى عليه واتبعناه قال والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا ثم قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة قال فلم يفتن لها أحد غير أبي بكر فذرفت عيناه فبكى ثم قال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله قال ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة an karbi hadisi daga zakariya dan adi she karba daga hatim dan isma'il she karba daga unais ibn abi yahya she karba daga baban shi ya karba daga abi sa'id al-khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito a gare su fi maradihi alladhi mata fihi a cikin rashin lafiyan da manzon Allah bai tashi ba a cikin wannan rashin lafiyan a wannan jinyan ya rasu wa nahnu fil masjidi halatu hala kenan ko wawul hal wa nahnu fil masjidi halata idh wannan lokacin mu muna masallaci zaune asiban ra'sahu manzo Allah yana daure da kanshi bi khirqatin da kyalle saboda tsabar ciwon kai sai ya kama kyalle sai ya daure kan hatta ahwa nahwal minbari yana shigowa sai muka ga ya karkata ya nufaci inda minbarin sa yake fassawa alai annabi ya hau kan minbarin ya daidaita wata ba'ana sai muka biyo shi kala mai ruwa ya ce sai annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi yanzu Allah ce na rantse da wanda raina ke hannun shi inni la'anzuru ilal haudi min maqami hada daga nan zamana da ne akan wannan mimbarin ina hango tafki na na ranar tashin alkiyama wanda duk wanda ya sha daga wannan tafkin la ya zama ufiha abada ba zai taɓa jin kishirwa ba har abada sun maƙala sai ƙara kaɗa baki ya ce inna abdan lallai wani bawa uridat alaihi duniya an bijiro masa da duniya wazinatuha da ƙawar da take cikin duniyar fakhtar al'akhir sai zaɓi zaman lahira ya fi masa wannan duniya da abin da ke cikinta na ƙawa da ado da dukiya da kwalliya da kayan marmari da kayan sakawa da duk wani kayan alfahari sai zaɓi lahira ƙala ruwa ya ce falam ya laha a hadun gairu abubakar ba wanda ya gane mai annabi yake faɗa duk taron sai sayidina abubakar ba wanda ya kula ba wanda ya gane ba wanda ya hanga ba wanda ya ji a jika ga abin da annabi ke nufi sai dai sayidina abubakar siddiq as-siddiqul akbar fadarafat aina sai idan dunan suka zubar da kwalla wa zarafat ainahu idan dunan suka zubar da kwalla fa baka sai fashe da kuka ثم قال سيج بل إنما دابا حكى الأمر يكيبا نفديك بآبائنا ذا مبادة فانسل إيائم أبرمنا كي وأمهاتنا da iyayenmu mata wa anfusina da rayukanmu duk za mu bayar don ka rayu wa amwalina za mu ba da dukiyoyinmu don karayu ya rasulallahi ya ma'aikin Allah annabi yana jin haka ya kalle shi kala mai ruwa ya ce sun mahabada sai annabi ya gangaro daga kan mimbari fama kama alaihi hatta sa'a nabi bai kara hawa wannan mimbarin ba sai a ranar tashin alkiyama kuma za a haɗu da shi daga ranar yi ban kwana da mimbarin da muka ce an kafa inci tun da ya hau wannan ya jawabin ya sauka annabi bai ƙara hawa wannan mimbarin ba hatta sa'a har kiyama ta tashi ya fita wannan me yake gwada maka ya gwada maka sayyidina abubakar yana da idraki faƙihi ne ba mutafaƙihi ba ma'ana yana da hangen nesa yana da fahimta mai zurfi da hangen nesa ba kwaji sai mutum ya rasu sai a dinga ɗauko kalmomin shi nan yake ta faɗan kaza ba mu gane ba ba irinsu abubakar ne a gudu sai ka gane raunin kwakwalenmu da kuma irin kaifin kwakwalen sahabbai a cikin sahabban ma baya kamar sayidinawa abubakar siddi faradiyallahu ta'ala an ya abubakar قال أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا بكر بن سليمان قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عمر بن علي بن عدي عن عبيد مولى الحكم بن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي فانطلقت معه في جوف الليل فلما وقف عليهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة أشد من الأولى ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي ماذا فما قولك فماذا تقول في هذا قلت بأبي أنت وأمي خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة قال لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجعه الذي مات فيه an karbi hadisi daga khalifatu dan khayyar ma'ana dan tela shi ya karba daga bakar dan isma'il lan sulaiman shi ya karba daga ibnu ishaq shi ya karba daga abdullahi ibn umar ibn ali ibn adi ba wancan umar ibn al-khattab shi ya karba daga ubaidin baran gidan al-hakamu dan abi al ibn abil as shi ya karba daga abdullahi dan amru dan as kenan shi ya karba daga abi muwaihibata shi baran gidan manzon Allah ne mai hidima yaro ne maula ne baran gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yace قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah ya ce mi inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-baqi'i ni an aiko an umurce ni in tashi da kaina in je in yi wa mutanen baqi'i addu'a ma'ana makabartan baqi'a dake nan Madina kana fitowa bakin shabbaki in kai hagunan ne makabartar take ko to in je gurin musu addu'a in ji wa in ji Allah ke wan talik ma'i to zo ka raka ni ka zo mai ka raka ni yanzu wannan ya fi kowa a duniya ba ka ba ne me yasa yanzu ya zananci manzan Allah har annabi ya yarda da shi har ya zo ya masa rakiya rakiyar ma cikin dare kuma zuwa ga wani umarni da Allah ya saukar a je a yi aikin a ce ka zo mu je wanda kiyama kanta idan ta tashi ba mai iya tunkaran Allah ya ce uffan sai annabin annabin ya ce ka zo mu je an umarce ni in je in nema waɗansu gafara ya fita وانطلقت معه sai na fito na tafi tare da shi fi jaufin laili a tsakiyar dare falamma wa kafa alaihim yayin da ya tsaya a kansu su mamatan mana ga kaburbura jerarru musulmai mu'minai kwance shiru kala sai ga manzan Allah a kansu ya ce musu kaji ka buɗe kunnenka kaji ya ce assalamu alaikum ya ahalal makabiri amincin Allah daga bakin manzan Allah izuwa gare ku ya ku mutanen wannan alkaburbura liyuhanni'ukum ma asbahtum fihi mimma asbaha fihi an-nas nazo in muku barka barka na zo in taya ku murna game da abun da kuka wayi gari ku a cikinsa na alheri sama da abun da waɗanda suke ban ƙasa su ba su shaidi wannan alheri sai ka sa fikiyu ka sa lura a ciki ka gano zantuttukan yadda suke da tsada a ta hani'a shine congratulation mun gane wannan da ke ko taya murna ina taya ku murna kuma abota wannan kabari game da abunda ku kuka wayi gari da shi na alheri sama da abunda mutane suka wayi gari da shi a yau na ban ƙasa waɗanda ba su mutu ba suna cikin wani yanayi wanda ku ba ku shaidi irin wannan yanayi kukan madalla barkanku da abin da kuka wayi gari a cikinsa wannan tun zamanin wa ake haka na'am wa mai wannan furucin akbalatil fitanu fitintunu sun fuskanto duniya ka ƙibarin lailil mudrim kaman yankin dare mai matuƙar tsananin duhu yadba'u akhiruha awwala yace na biyu yana saduwa da na farkon na farko bai gama mutuwa ba na biyu zai jonu da shi mafi munin al'akhiratu wacce take biyo ta farkon ko to ashaddu min al'ula ita kullun sai ka samu tafi tsanani da na farkon jawabin manzon Allah ke thumma aqbala alayya sai abu muwaihiba ta yace sai manzon Allah ya fuskanto ya kalle ni fa qala sai yace ya aba muwaihibata ya abu muwahiba maula kenan na manzan Allah ko inni qad utitu mafatihi khaza'inid dunya wal khuld fiha ni an bani mabudan duniya da lahira an bani mabudan duniya kaf duk wani taska cikin taskokin duniya na arziki da wadata Allah ya ce mun ga kis din walhulli fiha kuma in dawwama a cikinta ina zaune tutur sun aljanna daga nan kuma sai a ɗauke ni a kai ni aljanna fahuyirtu baina zalika wa baina liqa'i rabbi sai aka ce wannan nake so ko kuma yanzu in mutu a haɗu da ubangiji na ka duba fa ba ku ji karatun ba ko an ce wa manzan Allah ga duniya nan duk abin da kake so ga mabuɗanta rijiyoyin mai ne gwalagwalai ne diamonds ne komai da kake bukata ga keys din ka zauna ka ci duniyar ka yadda kake so ka dawwama a cikin duniya in kiyama ta tashi kuma daga nan sai aljanna kaji na farko to amma gashi in ka zaɓi haka za mu maka in ji Allah to amma zaɓin ko za ka dawo yanzu kawai ko ka zaɓi ka taho kawai ka- ya ishe ka rayuwar duniya ba ka buƙatan ƙari kana so ka ci gaba tseren da ka ga dama alkhuldu fiha ko kuma za ka taho ne kana buƙatan zuwa ka zo ka huta nan ko an ba ni zaɓin waɗannan gurin da kuma in je in haɗu da ubangiji na ultu marmaza sai na ce ni mai ruwaya abu muwahi ba kenan sai na ce bi abi anta wa ummi na baka fansan uwata da ubana ya manzan Allah khudh mafatiha khaza'inid dunya karbi ka karba keys din a buɗe mana duniya mu ci mu ƙoshi mu wala mu fantama na'am wal khulda fiha da dawwama a cikinta thumma aljanna daga nan kuma in an ɗebe mu a juye mu a aljanna duk fa faɗuwa ai kala mai gidan namu ya ce ku ji jawabin dattijo la wallahi ya aba muwaihi bata a a wallahi ya kai abu muwaihi ba laƙad ikhtartu liqa'a rabbi tuni na yi sainin na mai da fom ɗin ai na cika ni can na zaɓa zan tafi sai ku yi haƙuri shikenan استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبور kenan sai manzo Allah ya fuskanci alƙabura ya bashi kenan jawabi ko sai ya ce thumma astaghfara li ahli albaqi'i sai annabi ya dinga roƙan ma mutanen baqi addu'a yana yi musu addu'a yana nema musu gafaran ubangiji Allah in kiyama ta tashi karka musu azaba waɗannan ababe na ne manzo Allah yana ta neman musu gafara thumman sarafa sai annabi ya juya bayan ya kammala addu'a fabudi a rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi wajhihi alladhi mata fihi daga ranar manzo Allah sai ya fara zazzabi da masassara da ciwon da annabi bai tashi cikin ta ba salawatullahi wa salamu alaihi wannan babu yana dan dasa zukata yana sa kana jin kowa ya san me yake ji yanzu sai ka daure sannan ka iya karanta wannan guri na'am gashi dai tuni an riga an yi abu amma maimaita shi sai yana ɗanyatar da rai yana ɗanyatar da zukata قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فقال قد نعيت إلي نفسي فبكت فقال لا تبكي فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا فاطمة رأيناك بكيت ثم ضحكت قالت إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت فقال لي لا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي فضحكت وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن هم أرق أفئدة والإيمان يماني والحكمة يمانية an karbi hadisi daga sa'idu dan suleiman shi ya karba daga abbadu dan awwam shi ya karba daga hilal ibn khabab shi ya karba daga ikrimata shi ya karba daga sahabin manzon Allah abdullahi dan abbas habrul umma wa turjumanil qur'an yace lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath yace lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da idza jaa nasrullahi wal fath idza idan ta zo fi'ili madi tana mai da ita mustaqbala ko yace idza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah ya zo da cin nasara da buɗi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan da yawa ana fassara wannan gurin ba daidai ba an fassara da yawa a ƙasan nan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan kuma za ka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a ko kungiya kungiya ba haka bane kuskure ne wannan fassara idza jaa nasrullahi wal fath idan kaga taimakon Allah ya zo da cin nasara da budi wa ra'aitan nasa kuma kaga mutane yadkhuluna fi dinillahi suna shiga addinin Allah afwajan jama'a jama'a dandazo dandazo kungiya kungiya kenan idan taimakon Allah ya zo da cin nasara ba za ka ga mutane ake fassara ba kuma ka ga mutane ya na fi dinin lahi suna shiga addinin Allah kungiya kungiya to shi kenan al'amari ya zo ƙarshe kai manzan Allah fasabbih bihamdi rabbika kai taswihi tare da yabo da gode wa ubangijinka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba kenan al'amari ya idan kaga haka to ka gama aikin Allah kenan yabda wannan ita ce sura da ta sauka take gwada rayuwar manzon Allah ga ramzi alama da yake gwada manzon Allah in kaga haka to ka gama mana aiki zaka dawo fa ya manzon Allah da aka saukar da wannan sura sahabi abdullahi dan abbas ya ce da a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fatima sai annabi ya tura a kira masa yassa fatima nana aisha karkashin wannan hadithin cikin hadithin bukhari take cewa bata san ba fatima ita ma mace ne kamar kowa sai a rana ta ce duk wanda yake so ya ga manzan allah ziryan ɗin wannan manzan allah ne ya ce kallina na fatima ba abin da ta bata dangane da halittanta irin zubin manzan allah ne ita sallallahu alaihi wasallam ta ce in tana tafiya tafiyanta yadda manzan Allah yake tafiya haka take tafiya ko yunkuri ta yi za ta zauna sai ka ga kamar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanayinta duk motsinta da sai ta ba ta wani special me girmamawa sai tana ganin wannan ba wata mace bane kamar kowa ta ce sai a wannan ranar ne ta gane ita ma ashe tana da ɗabi'a irin na mata irin kowa da kowa na'am to sai ta ce to akwai 'yan leƙen asiri ko akwai ah, ya za a yi manza Allah ya kira fatima kuma ya keɓance ta da wani jawabi to da aka kira na na fatima faƙala sai manza Allah ya ce kad nu'iyat ilayya nafsi raina ta koka min cewa lallai ba zan jima a duniya ba ma'ana raina ta yi min kukan mutuwa ta yi kukan barin gangan jikina fabakat sai ta fashe da kuka faƙala sai yake ce mata la ta biki ma'ana da ya faɗa mata sai ta fashe da kuka ta fito tana kuka tila sai gaya mata me yasa da na fatima ba ta da ƙanwa yanzu ba ta da ya ba ta da uwa ragowanta uba ne ban ma zai bar duniya yanzu a rage mata daman shi manzo Allah shine abokin shawarinta shine mai kwantar mata da hankali shine matsayin uwa matsayin uba gare ta zai tashi da daddare zai tashi da rana zai kai mata ziyara zai je ya zauna akan gadonta da ita da mijinta ya sa ta a dama ya sa mijinta a hagu ya zauna ya musu hira sai ban kwana kuma ya kama eh, abin nan mayafinsa ya dawo gida ita ma ta tashi duk matsala da abubuwa sai ta zo gida ta zo gurin manzan Allah in ta iso sai ta hana kowa motsi ta hana komai ij- manzan Allah yana ganinta sai ya je ya ɗauko da ake kira a cincin shimfiɗi kamar kafin sai zo ya shimfiɗa mata sai manzo Allah dakata da al'amuran komai kuma sai zauna da Fatima ana taɗi ana hira don ya ɗebe mata kewan uwa da uba da ‘yan uwa da ta rasu. Za ta bayin haka wa ‘ya'yanka? Sauran cikowan karatu sati mai zuwa. هذا بالله التوفيق وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته